أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا ورسولنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafin salih da take niyami a nan jamhuriyar nijar kenan muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a duk inda kuke a duniya sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalar sai ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken hada nasoshi ko yadda ake hada nasoshi ko yadda ake hada ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan wato shine zaman mu ko majalisin mu ko darasin mu kenan wato kenan na wato 227 kenan muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu kamar da yan uwa suka sani masu bibiyar wannan darasi muna tafiya tare da littafin daf'i hamil tirab عن آيات الكتاب الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمه الله جميع المسلمين للتافي نبي للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي تو cikin suratul najmi za mu tashi ne a mas'ala ta 177 a cikin littafin daf'u ihamil tirab malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala وما ينطق عن الهوى منزو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بايا فرشي أكن سرنسا إن هو إلا وحي يوحى فاتي باكومي بني سيئن وحي وند الله سبحانه وتعالى يمسى وحي كنا سي وحي عند أكي مسى ما يمسى وحي كم شيني الله سبحانه وتعالى malam yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja tadullu tana nunawa bi zahiriha a zahirinta ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi la yajtahidu bi fi shay'in baya yin ijtihadi ya aikata wani abu yayi ijtihadi kafin nasu ya sabka malam yace to waqad ja'at ayatun ukhra wadansu ayoyi sun zo tadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna cewa shi manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi rubba mashtahada tana yi wa yayi ijtihadi ya dan wani kokarin wani abu an gane ko cikin ijtihadi cikin al'amarin addini fi ba'd al-umuri a cikin sashen al'amura kama dalla alaihi qawluhu ta'ala kamar da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ta nuna inda Allah ya ce afallahu anka Allah ya yi maka afuwa ya yafi maka lima azinta lahum dan bi kai musu izini suratul tauba ayata 43 alhali ko ya yi musu umarni kafin nasu ya sabka kaku gonga ba wahayi akai masa bai musu izini don da an yi masa wahayi da ba za a ce ba lima azinta lahu wa qawluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ma kana lin nabiyyin bai dace ga wani annabi ba an yakuna lahu asra ya kasance yana da ribabbin yaki ko an takuna lahu asra a wata qira'a hatta yuskhina fil ard har sai ya yawaita kashi a bayan kasa ma'ana lokacin da an kai yakin badar aka yi shawara shin za a kashe waɗanda aka kama ne ko za a karɓi fansa sai suka karɓi fansa kaga wannan ijtihadi ne babu nasi wanda ya sabka shi yasa nasi ya sabka ce ba wannan ya kamata ba ko ba wannan ya fi cancanta su aikata ba to ita ko can aya ta ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha malam yace wato wannan aya ta abin nan ma kana lillabiyin an yakuna lahu asra suratul anfal aya ta 67 malam yace to wal jawabu amsa an hadha ta wannan min wajhaini ta fuska guda biyu al awwal na farko wa huwa alladhi ikhtasara alayhi ibnu jarir kana ibnu jarir at-tabari akan wannan ra'ayin ya takaita wa saddara bihi ibnu al-hajib shi kuma ibnu al-hajib ya fara da wannan ra'ayi shine saddara bihi daga as-sadr na kirji kenan kirjinka shine farkon ka ya fara da wannan ra'ayi fi mukhtasarihi a cikin littafin sa mukhtasar al-usuliyyi wanda yake na usul fiqh anna ma'ana qawlihi abinda ake nufi da fadar wato shi Allah subhanahu wata'ala kina abinda Allah yake nufi wa ma yantiqu anil hawa manzo baya furci akan son rai ai fi kulli ma yuballighuhu anillahi ai a cikin dukkan abinda yake isar da sakon Allah wato game da abin da ke isar da sakon Allah a kansa in huwa ba komi bane face shi ai kullu ma yuballighuhu anillah duk abin da ke isar da sakonsa ai anillahi game da abin da ya shafi sakon ubangiji illa wahyun to sai wahayi ne min Allah daga Allah li annahu domin shi la yaqulu Allah shay'an baya fadar wata magana wato game da ubangiji illa bi wahyin minhu sai da wahayi daga wajen Allah fal ayatu ita aya raddun alal kuffari tana raddi ne ga kafirai haithu qalu lokacin da sun kace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi iftara hadha alquran suka ce shi ya kirkira wannan alqurani kama qala ibn al-hajib kamar yadda ibn hajib kenan yayi bayani game da wannan mas'ala wannan shine amsa ta farko kenan ana magana ne baya furuci da wani abu game da abin da ya shafi wahayi sai abin da Allah subhanahu wataala ya masa wahayi baya karawa baya ragewa alwajhu thani wasu malamai sun ka bada amsa ta biyu suka ce annahu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ishtahada in yayi ijtihadi kafin nasi ya sabka akan wata mas'ala ta yi ijtihadi fa innahu shi inna ma yajtahidu yana yin ijtihadi ne bi wahyin min Allah da wahayi daga wajen Allah ya azanu lahu bihi fi zalika al-ijtihad wanda Allah ne ya masa izini da yin wannan ijtihadi wa alaihi malam yace to akan wannan ra'ayi fajtihaduhu bi wahyin duk ijtihadin da yayi da wahayi ne da Allah ya yi shi mato akwai izini akwai wahayin da ya bashi damar shi ijtihadi fala munafata kinan fala munafa babu wato kore juna wa yadullu li hadha alwajhi malan yace abin da yake nuna wannan ijtihadi wannan wannan fuskar ko wannan amsar da malamai suka bayar an ijtihadahu wato kokarin da yayi fil idni da yayi izni lil mutakhallifina ga waɗanda suka yi zaman su mustafi yaki ba an gazwati tabuka daga yakin tabuka adina Allah lahu fihi Allah yayi masa izini game da wannan sha'anin haythu qala yace fa adalli man shi'ta minhu kai izini ga waɗanda ka so suratul nuri aya ta 62 kenan Allah ne ba shi damar yayi izini ga sashen musulmi ko ga sashen muminai sai yayi izini ga munafikai kenan wannan ijtihadin an ba shi damar yin sa duk da yake wasu malamai suna cewa aya ta suratul nur tana da alaka ne da wani taro in za a wani taro haka don ya ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulih suka ce wannan tana magana ne kan zancen taro ko wani al'amari wanda ya hada jama'a wanda suka ce a'a ai shi kan shi yaki wani al'amari ne wanda zai iya hada jama'a wanda za a iya tafiya akwai dai maganganu na malamai falamma adina lil munafiqina lokacin da ya izini ga munafikai atabahu bi qawlihi sai Allah ya wato atabahu ana cewa kamar zargin sa an gane ko bi qawlihi Allah ya ce afa Allahu anka me yasa Allah subhanahu Allah ya yafe maka lima adinta lahum dan mi kai musu idini hatta ya tabayyana lakal ladina sadaqu har masu gaskiya su bayyana gare ka wa ta'lamal kadirin masu ƙarya su bayyana gare ka domin ba kowa ne ake karɓar uzurin sa ba wanda mawdu'i ne mai faɗi wato uzuri na ukan uzuri a shari'a da yadda ake karɓar uzuri da uzurin da ba a karɓa suratul tauba aya ta 43 malin yace to fal ijtihadu yin kokari ijtihadi fil haqiqati a cikin haqiqa inda ma huwa al-izn shine yin izini qabla tabayyuni kafin abu ya bayyana gare ka la fi mutlaq al-izn ba kawai izini da ba a kowane hali lin nass alaihi saboda Allah ya faɗi wannan qarareci hatta ya tabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lam al-kadhibin wa mas'alatu ijtihadin nabiy sallallahu alaihi wasallam mas'ala ta ijtihadin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ijtihadi wa adamihi koko ba a yadda yayi ijtihadi min masail khilaf al mashhura suna daga cikin mas'aloli wadanda aka yi sabani akan su kenan inda ulama'il usul a wajen malaman usulul fiqh malam yace wa sababu ikhtilafihim dalilin da yasa suka yi sabani huwa ta'arudul ayati fi zahiril amri kama ayoyin zaka kamar sun ci karo a zahirin al'amari qala muqayyiduhu mai taqyidin wannan magana ya dabaibaice ta ko ya kawo ta a takaice ko ya bayanin ta don a gane ta afallahu anhu Allah ya gafarta masa malam yana nufin kansa mu ma sai mu ce afallahu an shaykh wa anil muslimina ajma'in Allah ya gafarta mu gaba daya alladhi yadhharu abinda yake bayyana أن التحقيق في هذه المسألة أبو أن أتبتتي أتكين وأن المسألة أنه صلى الله عليه وسلم شواشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ربما تنايوا فعل بعض المسائل أولي لوكتي يا أيكة ودنسو مسألولي كونين يا أيكة ودنسو أبوبوا من غير وحي ba tare da wahayi ba fi khususihi wato a cikin abin da yake bance shi kenan ga wani abun da yake keɓantacce ka iznihi lil mutakhallifin kamar izinin da yamma waɗanda suka yi zaman su su je wajen yaki ba an ghazwati tabuk an ghazwati tabuk da yakin tabuka qabla an yatabayyana kafin ya bayyana gare shi sadiqahum mai gaskiya daga cikin su min kadhibihim daga makaryaci wa ka asrihi li usara badrin kamar kuma kame wanda yayi ma wato mutanen badr asrihi kenan ya kama su li usara badrin ga kamammin yaki wa ka amrihi kenan da ya kama su sai ya karbi fansa bai kashe su ba shine abin da malai yake sun yaci wa ka amrihi bi tarki ta'bidin nakhli kamar umarnin da yayi bi tarki ta'bidin nakhli kada a yi ma wato wato itacen dabino ko bishiyoyin dabino a bar musu bitarki ta'abir ka ai musu wato kilili in ji malaman zauri ma'ana ka ai musu barbara daga abbara ne da alhamza abbara yu'abbiru ta'biran ba wancan bane na abbara da ainun yu'abbiru ta'biran wancan abbara yu'abbiru ta'biran shine kai bayani wanga ko abbara yu'abbiru ta'biran yayi ma wato icce kilili ma'ana yayi masa barbara wato itacen da bino kamar wanda yake kasashen larabawa yana gani ana ɗebo horon wato namiji kenan a dora mace sai ya zama ta ba da 'ya'ya masu kyau amma in ba a yi haka ba sai ka iske 'ya'yan sun zo ba su da kyau idan iska ya dauko wannan kanshin huren ya kawo mace to babu matsala ko da ba a dora ba amma in ba haka ba sai ka iske 'ya'yan sun zama to lalatu 'ya'ya kaga wannan mu'jiza ce kuma qur'ani da ma ya bayanin wannan Allah ya ce wa arsalna riyaha lawaqiha mun turo iska lawaqiha tana sadar da sinadarin namiji zuwa ga mace wadansu malamai suka ce sinadarin iska guda biyu waɗanda suke sawa a samu ruwa wadansu suka ce a'a duk waɗansu abubuwa waɗanda ba sa iya haɗuwa da juna iskan yana iya kai musu domin ya ce lawaqiha bai ce abu guda ba domin nan su waɗanda suka ce ruwa ake rufi suka ce abin da ya shafi girgije da iska saboda min yana zancen wato zancen ruwa ne shi yasa ya kawo wannan wanda suka ce a'a ya shafi ruwa kuma iska ai cikin ruwa ana yin shi kuma iska yana iya ɗaukar sinadari kenan wanda ya shafi kowace irin barbara wadda ba magani ashe cikin iska akwai sinadari na wato itace da yake yawo wannan kuma kenan ba turawa ne suka gano wannan baballe a zabura a ce ai kaza ai kaza ai kaza malam to yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi umurni an gane ko bi tarki ta'birin nakhli kada abin nan kada a yi ma bishiyoyin wato dabino kenan kilili to idan muka duba inda an ka kawo wa ka asirihi li usara badrin a wannan taba'a da take a hannuna ta ahmad muhammad badawi ta kursi al-qur'an al-karim wa urumihi nan wajen li usara badrin ya kanon batu in ka diba yace kama fi hadisi umar kenan kamar da cikin hadisi na umar inda muslim a cikin sahih muslim hadisi na 1700 da 63 nan kuma inda yace wa ka amrihi bi tarki ta'birin nakhli ya kawo number 3 in ka diba number ta uku yace kama inda muslim kama yadda yazo cikin hadisi na sahih muslim min hadisi rafi bin khadij daga hadisi na rafi dan khadij hadisi na 2000 da 300 da 63 an gane ko min hadisi Anas wa Aisha kuma yazo hadisi na Anas da kuma Aisha kina hadisi na 2363 hadisi na rafi bin khadij hadisi na 2000 shi ko da 362 to wannan kenan don a nuna maka mas'alar ga inda take inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mutane ba sai sun yi wannan kilidi din ba ma'ana ba sai sun yi ma itace barbara ba waka qaulihi kuma kama abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ijtihadi law istaqbaltu min amri da dai na fuskanci al'amari na na shirya masa da kyau mastadbartu da bazan juwa in ba da baya ba wato wannan game da sha'ani ne wanda yake ya shafi wato aikin haji ma'ana da ya shirya ma al'amarinsa yadda ya so da bai yi haka ba amma tun da ya riga ya yi harama ya riga ya kawo hada yassa kenan sai wato ya yi aikin haji ba na wato abin da suke kira ikirari kenan ba tare da ya yi abin nan ba ta matu'i ba wannan hadisin shi kuma da suka kawo sai suka kawo mai namba abin nan namba 4 kenan a wannan taba'a da take a hannuna ta kursi da Qur'an al-Karim wa ulumi yace akhrajahu al-Bukhari Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi hadisi na 1651 wa Muslim da Imam Muslim hadisi na 1216 min hadisi Jabir na hadisin Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu wa fihi yace law istaqbaltu min amri mastadbartu wa akhrajahu al-Bukhari kuma Buhari ya fitar da shi wannan hadisin hadisi na 2505 da hadisi na 2500 biyar da shida min hadisi jabir na hadisin jabir ibn abbas da ibn abbas wal bukhari kuma buhari ya fitar da shi hadisi na 7229 wa muslim da imamu muslim hadisi na 1211 min hadisi aisha wa nahwahu wannan don ka san atraful hadith yadda ya zo wurare daban-daban don kanka ji riwaya guda ka sani ta wani sahabi ka ce kawai wannan shi kadai ne hadisin kuskure ne aka yi kai ka taskance sanin riwayoyin gaba daya yana da kyau ɗaliban ilimi a san ina da aka dusa mala yace to alhadith ila ghairi zalika wato mun dawo cikin littafin kinan hadisi har zuwa ga wadansu kinan mas'alolin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi ijtihadi a cikin su malam yace to kenan kenan tana yiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ijtihadi wa anna ma'ana qawlihi ta'ala to kuma abinda ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yantiqu anil hawa baya furci akan son rai ai la iskala fihi malaci babu wani rikici babu wata rikitarwa kenan li anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam domin manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi la yantiqu bi shay'in baya furci da wani abu min ajli hawa don son ransa wala yatakallamu ko baya magana bil hawa da son ransa وقوله تعالى فدر الله سبحانه وتعالى in huwa illa wahyin yuha ba komi bane sai face abinda an kai masa wahayi kenan shine yake furuci da shi ya'ani alna malam yace ya'ani abinda yake nufi anna kulla ma yuballighuhu anillahi duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya isar da sako fa huwa wahyun min Allah wahayi ne na Allah la bi hawan ba da son rai ba wala bi kadhibin ko ƙarya wala iftira'in ko kirkire na ƙarya malai ce to wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala kiran mas'ala ta ijtihadi na manzo sallallahu alaihi wa sallam ko ma sauran annabawa ana iya cewa suna yin ijtihadi a wata mas'ala kafin nasi iya sabka game da wani al'amari ina fata an fahimci ne annabi Ibrahim ya nemi babansa gafara kafin nasi ya zo daga baya kuma ya nemi masa gafara kenan yana iya annabi ya ijtihadi a cikin wata wato mas'ala kenan daga baya nasi ya zo ya nuna mishi ga abin da ya dace to wannan mas'ala ce mai faɗi kwarai daga sai mun taɓa bayani wato a kanta abu na wato kenan abinda za mu ɗan ƙara akan wannan matsala shine abu guda biyu a gurguje na farko shine cewa wannan aya tana nuna wato 'yan ƙur'ani da suke raddi sai ce ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai yake furci ba sai wahayi kina alqur'ani kawai aka masa wahayi wannan akwai raddi gare su domin dukkan abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayani to dukkan su daga wajen Allah subhanahu wataala ya same su wannan da farko kenan kenan don haka Allah ya ce a bi shi a bi bayanin sa ba dole bane a bar bayanin manzo kuma wajibi ne a bi bayanin manzo yafi a bi bayanin wani malami wanda shi ba saukan masa da qur'ani ba ba shi Allah ya ce a bi bai ce a bi fassara sa a bar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma na biyu malamai suke cewa duk in kaga dan adam ya bace to abu guda biyu ne su ne sardiyyar batarsa su ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kore manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa baya furci akan son rai shine malami ya san gaskiya amma son rai ya hana shi ya bi gaskiya kaji abin da ke sa wa dan adam ya bata ga mutun ya san gaskiya ta bayyana gare shi karara amma sai ce ba zai bi ta ba in huwa illa wahyin yuha ma dalla sahibukum wa ma gawa ma'abucin ku bai bace ba an gane ko kuma bai halaka ba saboda wanda ya bace shine jahili jahili shi bai san gaskiya ba sai ya bata wa ma yantiqu anil hawa baya furci akan son rai shi ko malami ya san gaskiya sai ya kibinta to duk sanadiyar duk wanda kace an ce ya bace a duniya bincika cikin biyu za a samu ɗaya daga cikin waɗannan ko dai zaman to jahili ne dan abin ya rima a shaki ɗani abin da ya gada ba kawai duk abin da an kace ya tafi ba tare da ya tambayi dalili ba ko kuma abu na biyu ya kasance mutum ne masani yana da ilimi amma ya ji aiki da iliminsa wannan shine duka in ka ɗauka tun farkon duniya har ƙarshen duniya haka zaka samu shedan yana da ilimi ya kauce ma iliminsa malaman ahlul kitabi suna da ilimi sun ki aiki da gaskiya haka ne kuma ko cikin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutumin da ya san gaskiya baya son ya bi gaskiya shikenan ko kuma ya zamanto jahili ne mutumin da bai da ilimi kaga yahudawa suna da ilimi amma ba su aiki da iliminsu an gane ko kuma sun tsare su zamanto jahilai su ne as-safala ko as-suqa kamar da suke kiran su asuka mutane da ana gaggaba su kawai ta tafiya ne suke yi asafala kaskantattun mutane wanda ba su da tunani suna kasa kawai su ne waɗanda suke bin abu ba tare da wani dalili ba duk wanda ya bata a duniya malamai sun kace to waɗannan abubuwa guda biyu su asandiya kuma Allah ya kore ma annabin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan abubuwa Allah kai mu tsari da waɗannan abubuwa duniya da lahira to yan uwa ina ganin shine abin da zamu iya cewa a karkashin wannan mas'ala game da bayanin da malam ya kawo wallahu ta'ala a'lam mas'alar da za mu dawo akan ta mas'ala ce ta 1042 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid malam yace fa in kila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace fa kana qaba qausaini aw adna kenan jibrilu sai ya zo ya kasance qaba qausaini tamka ko kusa da qausaini kibiya guda biyu ko a ce tsawon su ko ko in an hada su in an hada su haka a tsaye ko kuma a ce a kausaini wato kibiya tsawon kibiya biyu kenan in an abin nan nasu tazarar da take tsakankanin su aw adina ko ya zamanto shi an mafi kusa da wannan sannan kuma shi wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa auha ila abdihi ma auha fa auha sai shi wahayi ila abdihi to zamiri shi na kuma zuwa ga Allah zuwa ga bawan Allah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bawan Jibrilu bane ma auha abinda Allah ya masa wahayi shi Jibrilu ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahayi abinda Allah ya masa wahayi kenan wahayin ba na shi bane yana da kyau mu fahimci wannan suratul najmi aya ta tara malam yace adkhala kalimata shakki an sanya kalima ta shakku an gane ko inda an ka ce au adina yayi abinda a tsakankanin su gorgodon kibiya biyu tsawon su an tada su tsaye ko a kwance kenan au adina ko ko abin da yafi haka wa shakku muhalun Allah ta'ala shi ko Allah subhanahu wa ta'ala baya shakka ba zai taɓa yiwa ba Allah ya shakka malam yace kulna za mu ce au ita auhuna a nan littakhyiri don ba da zaɓi lali shakki ba don shakka ba ka annahu kamar dai ƙala subhanahu wata'ala Allah ya ce in shi'itum in kun so ƙaddaru zalikal qurba ku kaddara wannan kusanci bi qabi qausaini da kusancin ik- wato kibiya biyu ko a ce in an buda su haka an kwantar da su kuka an tada su tsaye dai wa in shi'tum in kun so qaddaruhu an gane ko kenan eh, qaddaru qaddiruhu ya kamata a ce in shi'tum qaddiru zalika aw qaddiruhu bi adna minhuma domin bi ta ce qaddaruhu ba domin qaddaruhu fi ilmadi ne qaddiruhu ne amma wajen wasali sai suka wato abin nan suka yi abin nan ba sani ba littafin yayi shi haka ko ko su kuma masu buga littafin suka kuskure wa in shi'tum in kun so qaddiruhu ku qaddara wannan kusancin bi adna minhuma da mafi kusanci daga haka wa qila wadan suka ce ma'anahu ma'anar shi idrabi ne an kai bal adna a'a ai yafi kusa da haka wa qila wadan suka ce khitabul lahum an yi musu magana ne su larabawa kenan bima huwa ma'hudun bainahum ga abin da sun ka saba da shi ma'hud abin da an saba da shi wa qila wadan suka ce tashkikul lahum an yi haka don a sa su shakka li Allah ya alamu kadar zalikal qurb dan kar su tantance wannan kusancin a bar su cikin wato abinda ake kira wato dilemma kenan inji malam baturi a bar su cikin shakka dilemma wa nadhiruhu tamkar irin wannan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa arsalnahu ila mi'ati alfin mun tura shi zuwa ga mutun dubu shi annabi Yunus kenan tunda a cikin kissa sane aw yazidun koko za su fi haka suratu safat aya ta 147 kenan sai zamanto wasu suka ce sun fi haka ko ko a'a wasu suka ce a'a wasu su kaddara su haka in sun gansu wasu kaddara su haka in sun gansu wal kalamu fihi ma wahid magana kuma duk guda ce ko ko fa kana qaba qausaini wani lokacin ya zamanto ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya daidai gurgurdan wannan au adna wata wani lokaci kuma ko ko farkon kusancin sai ya zo daidai wannan daga baya kuma sai shi ƙara kusanci sai ya zamanto kenan wato an zaɓi abubuwa guda biyu ko wani lokacin in ya zo ƙaba ƙausaini wani lokacin kuma ya zamanto adna min zalika ko ko au bi ma'anar wawu fa kana ƙaba ƙausaini wa adna kenan sai zamanto ya fi kusanci daga haka kenan an ƙara tantance bayanin babu wata shakka a ciki da haka sai ka koma cikin huruful ma'ani kaga au ma'ana nawa take ɗauka in ta zo cikin nasi nan me ake nufi in ba haka ba akwai aiki mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 1043 malam yace fa in kila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala afara aitumul lata wal uzza shin kun ga lata da uzza wa manata ath-thalithata al-ukhra da manata ath-thalitha wato ta uku al-ukhra ita ma ta daban suratul najmi aya ta 19 malam yace to min ru'yatil qalbi irin wannan fi'ili na afara aitum shin kun gani gani ne na zuciya la min ru'yatil basari ba gani ne na ido ba fa aina maf'ulaha athani to ina maf'uli na biyu tunda shi gani na ido yana bukatar maf'uli guda ra'aytul insana shikenan amma ra'aitu in ya zama to na zuciya ne to yana bukatar maf'uli biyu ra'aituka aliman ina ganin alamun kai malami ne misali to wanga sun ka ce na zuciya ne ba na gani ba da ido yace to ina maf'uli na biyu a larabci kenan malam ya ce kulna za mu ce huwa mahzufun abu ne an shafe shi taqdiruhu mu yadda za a kaddara shi taqdiruhu kenan afara aitumuha yanzu kuna ganin waɗannan da lata da uzza da manata banatillahi su yanzu waɗannan su ne ƴaƴan Allah mata kenan tunda sun ce wato ƴaƴan mata ne na Allah wa anda dahu kuma waɗannan a ce su ne kishiyoyin Allah fa innahum kanu yaz'umuna domin su sun kasance suna riyawa cewa annal mala'ikata su mala'iku wa hadhihi al-asnam da waɗannan gumakan banatillahi ayyan Allah ne azza wa jalla wato azza wanda ya buwa ya wajalla ya ɗaukaka kenan sun ɗauki waɗannan ‘ya'ya mata ne da Allah ko kuma allata wato nan wasu suka ce daga Allahuna sun ka ɗauko allata almanata al'uzza kuma daga al'azizuna almanata kuma daga almannan misali duk da yake sun ce waɗannan sunaye ne na Allah duk da shi abin nan ya za a yi a mai da Allah ya zama to mace kamar da turawa su ma yanzu suna iya tikada irin wannan kana gani cikin littafansu diye in an ce diye Allah dies wai mace Allah to ya za a iya kuwa ce akwai Allah namiji akwai Allah mace kaga daga nan lamari wato ya ya ya baci Allah ya tsare to wannan shi ne abin da malam ya kaddara ko kuma mu ce a fara'aitumul lata wal uzza mu dauke shi mushtarak yana iya zamantowa ru'ya basariya yana iya zamantowa ru'ya qalbiyya domin su mutanen makka ai su lata suna ganinta da idonsu uzza suna ganinta da idonsu manata suna iya ganinta da idonsu kun ga waɗannan misali to sai a kaddara wani abu in kuma kaga dama ka dauke su ru'ya ba qalbiyya tunda mu ba mu ga lata ba da manata da uzza kuma ban wafata mu gane su duniya da lahira dan haka kenan mu rige mun huta sai ya zamanto mu ana iya ce mana ru'ya qalbiyya amma su mutanen makka a wannan lokaci yana iya zamanto ba su ru'ya qalbiyya ana iya ba su ru'ya basariyya wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta dubu da arba'in da hudu malam ya ce fa in kila idan aka ce kai fa qala Allah ta'ala ya akai Allah ya ce ath-thalithata al-ukhra da yazo wajen manata fa wasafa ath-thalithata sai ya siffanta ath-thalithata da yace ta uku bil ukhra ta daban mai zaman kanta wal arabu su ko larabawa inda ma tasifu suna siffantawa bil ukhra da kalma ta ukhra ath-thaniya na biyu la-thalithata ba uku ba fa zahirul lafzi zahirul lafzi yaqtadi abinda yake hukumtarwa an yakuna ya kasance qad sabaqa ثالثة أولى سيأنسى مثالثة فرقو ثم لحقتها الثالثة الأخرى سنأسى مثالثة تدبا فتكون ثالثة ثالثة أسى مثالثة بيو معنى دي على ربتي إنك جأنت أخرى تدن أنش تمكشي يا قباتا ina fata an fahimce ni ukhra na mace in namiji na kuma al-akhar shi yasa laraba suke cewa misali a larabci in an ka ce al-awwal to ba a cewa athani sai akwai athalisu ba a cewa athalisu sai akwai arrabi'u domin in akwai al'awwalu babu salisu sai a ce al'akharu Allah subhanahu wa ta'ala ce ƙala a haduhuma inni arani a asiru hamra wa ƙala al'akharu bai ce wa ƙala sani ba saboda babu salisu wannan shi ne ka'idar larabci wanda shi ne ana larabci alkur'ani kawai ne zabu da ce to shi sai ya faɗi abin da yake so a ba ci da san kai mun kai ba in kana so kai biyar da ka ga dama amma in an ka ce asaniya ta biyu to ya kamata a samu asalisa in babu asalisa to shi ko sai a ce al'akhir na ƙarshe tun da shi ne na ƙarshe ko al'akhar in a hankalta mu da farko to yanzu ya ce allata wal uzza wa manata salisatal ukhra to ai babu salisatal ula balle akai ga salisatul ukhra to mi addalilin kawo wannan kalma ijmalan yace to qulna za mu ce al ukhra shi wannan kalma ta ukhra na'atul lil uzza kenan na'ati na sifa ce ta uzza taqdiruhu yadda za a kaddara shi a fara'aitumul lata shin kun ga lata wal uzzal ukhra da uzza ita ku wadda a can ta daban wa manata salisata da manata ta uku li'annaha domin ita salisatu sanamaini ita atta ukun waɗannan gumaka fi zikiri a cikin ambato kenan ba ta zamantowa ukhra wa inna ma akhara al ukhra abin da yasa Allah ya jinkirta kalma ta ukhra ri'ayatan lil fawasili dan saboda mi wato al fawasil nan sai zaman to kamar wato an hankalta ma fawasilul ayat karshen ayoyi domin ayoyi suna karewa ne da alif alif alif alif kenan yanzu inda an ce afara'aytumul lata wal uzza al ukhra wa manata thalithata ayoyin kaga sai su zan wato ba za su samu wato a karshen alif alif kin tunda qur'ani yana hankalta ma wato al balagha al lafziyya da al balagha al ma'nawiyya ta fuskar lafzi a samu mu'jiza da dacewa da kuma abin nan kuma cikin fuskar ma'ana ayoyin da suka gabata sun kare da alif alif waɗanda za su zo bayan ta da alif alif to ita in ba ai haka ba sai ba za ta samu dacewa ba ta fuskar lafzi kaga wan najmi idha hawa ma alif ne ma dhalla sahibukum wa ma gawa alif wa ma ينطق عن الهوى ألف إن هو إلا وحي يوحى ألف علمه شديد القوى ألف ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى kaji duk sun kare da alif alif waɗanda ma za su zo baya alakumu zakaru wala hul unsa tilka idan qismatun diza haka ne dai an kajeranta su to wannan shine ka gane ayatul fawasil kama qala kama yadda annabi Musa ya ce waliya fiha ma'aribu ukhra kinan ina da waɗansu bukatoci cikin suratu taha bai ce walam yaqul ukhar ba an gane ko ri'ayatul lil fawasil dan saboda a hankalta ma wato fasila kinan ma'arib ukhar ya kamata a ce amma wannan ba dole bane domin ma'arib jam'i ne shi kuma jam'i wanda yake na ghairul aqil ana iya sifanta shi da muannas kinan wannan ba dole bane ya zamanto irin abin da malam ya faɗa ya kamata mu fahimci wannan wallahu ta'ala alam to amma dai wa manata salisatul ukhra nan ana iya wato ai taujihin shi cewa allata wal uzza an gane ko su tun da gumaka ne jinsin su an ka hankalta ba ina fata an fahimce ni to tunda an hankalta wa jinsin su waɗancan guda biyu to ga kuma wata ta daban bayan su sai ta zama to al-ukhra saboda waɗancan su guda biyu ne wannan kuma wato wani wajen wanda an kadiba ba dole bane zama to sifa ce ta al-uzza kamar yadda malam wato ya faɗa ana iya cewa wato sifa ce ta al-uzza to wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1045 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a shi zato baya amfani baya wadatarwa game da gaskiya wani abu kawai zato ne shaci fadi suratul najmi aya ta 28 ai la yaqumu maqam al-ilmi shi zato bai tsayuwa matsayin ilimi ma annahu yaqumu maqam al-ilmi fi suratul qiyas tare da cewa zato yana haduwa wato yana tsayuwa matsayin ilimi a cikin qiyasi in an ka ce qiyasi an gane ko malin yace to kulna zamu ce almuradu bihi abinda ake nufi huna nan adh-dhannu al-hasil min ittiba'il hawa zato wanda zaka bi don bin son ranka duna adh-dhanni al-hasil min an-nazari ba zato ba wanda ya tabbata min an-nazari daga kallon dalilai wal istidlal da tabbatar da dalilai ba irin wannan ake nufi ba wa yu'ayyiduhu abinda ke tabbatar da wannan qawluhu ta'ala abinda Allah ya faɗa qabla zalika kafin wannan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus ba komai suke bi ba sai son rai an gane ko illa dhanna sai zato wa ma tahawal anfusul abin da ransu kaso kawai in dai ranka shi yasa sha'ir yace idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu wa saddaqa ma ya'tihi min mutawahhimi idza sa'a fi'lul mar'i in dai aikin mutum ba nagari bane to sa'at dhununuhu zaton shi ma ba nagari bane shi mutumin da yake ba nagari ba gane kai kowa ba nagari bane mutumin da yake macuci gane kai kowa macuci ne mutumin da yake ba nagari ba gane shi kai kowa ba haka yake to idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu inji sha'ir wa saddaqa ma ya'tihi min mutawahhimi sai ya gaskata duk abin da yake zato kawai haka nan da in yaji tunanin ware ma ba kaza bane kawai haka nan da shi yasa mutun da gari yake tunanin ma kowa na gari ne shi yasa yake kyautata ma da yawan mutane zato karshe sai shi iske ba na gari bane shi ko mugu kullun gari shi ke kowa mugu ne shi yasa shi bai yarda da kowa ba amma shi yana son a yarda da shi saboda ya banna to wannan shi ne abin da malam ya kawo to anan ya kamata mu gane wani abu za mu taɓo mas'ala guda biyu mas'ala guda wadda ta shafi har da alkur'ani nan inda ya ce wato in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wannan aya akwai eh yar uwarta cikin wannan sura in yattabi'una illa dhanna an gane ko wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda akwai in yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a to yadda zaka yi ka bambanta su a matsayin ka na mai har da alkur'ani sai ka gane ayar da ta zo ta ce in yattabi'una illa dhanna ta farko zannu guda a cikin ta sai ka dauki kenan ta farko tana da zannu guda ayar da ta zo da zannu ta biyu in yattabi'una illa dhanna zannu biyu a cikin ta kuma ita ce ta biyu shikenan ka huta in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus kaga guda ne adh-dhanna anan to shikenan guda ce shi ko in yattabi'una illa dhanna wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a fa a'ridu amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya kaga zannu biyu a cikin ta wannan na farko kenan game da hada al-qur'ani kuma a cikin suratul yunus kai hattara akwai wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a to nan kowa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a can kuma cikin suratul yunus inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a ba tare da wawun ba eh abu na gaban da ya kamata mu ƙara karkashin wannan aya inda malam yace al-qiyas in an ka ce qiyasi shine cewa abinda ake son a ce wato zato na qiyasi don malam ya ce cikin suratul qiyas akwai zato abinda yasa an ka ce qiyasi zato ne yanzu misali Allah ya faɗi abu kaza haramun ne misali to sai mu samu wani abu yana kama da shi sai mu ce shi ma haramun ne to amma ta fuskar kiyasi mun ka ce haramun ne to duk da yake kiyasin ne muka yi to babu cewa ɗari bisa ɗari kamar shi yake tunda wancan nassi ne ya faɗe shi to amma kuma wannan zaton da an kai amfani da shi na kiyasi saboda kiyasin shari'a ta yadda da ayi kiyasi don Allah ya ce fa'tabiru ya ulil absar ku hankalta mana to yanzu misali wani mutum zai zo ya ce shi bai yadda ba akwai wata giya da ake sha nan kasashen Hausawa ya an ka duba ana kiranta burkutu sai wani ce ai burkutu ba haramun mace ceto a biya dalilin kai ceto shi bai ga wata ayar ta ce burkutu haram ba a kamai inda Allah ya kire burkutu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce burkutu haram ce sai a ce a'a waccan giya ta zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana sawar mai tana bugar da hankalin dan adam summi al-khamr khamran li annaha tukhamiru al-aql tana rufe hankali ta sa in ka hankali bai aiki ah to wannan giya kuma ta burkutu koda da hatsi aka yi ta ita ma tana tukhamiru al-aql to sai an ka hankalta ma waccan ita ce asali wagga burkutu ita ce far'i sannan kuma illar da ta sa an karamta waccan giya sawar maye ita wannan illar ita ma za a hada ta da wannan sai ta zamanto ita ma tana sawar maye ta wannan zamanin sai zamanto an haramta su wannan shi zaka ba misalin kowane abu mai sawar maye magana ta riga ta kare to kaga wannan hukuncin da mun kai babu cewa 100 bisa 100 haka ne amma sai mu ce tunda mun fahimci waccan haka ne to haka ne wannan amma ba dai bane saboda wancan Allah ya faɗe shi karara wannan kuma Allah bai faɗe shi karara ba to wannan shine malam yake cewa wato ta fuskar kiyasi kiyasi babi ne mai faɗi kwarai daga sai kuma shine ruhin shari'a domin nasoshi suna ana iya tantance su a san adadin su amma kuma abubuwan da ke faruwa suna da faɗi in ba ta fuskar kiyasi ba daga nan mutum zai samu matsala sai ce ai shi bai ga sunan kaza cikin Qur'ani ba bai ga sunan kaza cikin hadisi ba daga nan an samu matsala sai zaman to ya samu wato matsala ta fuskar abin nan kuma kiyasi ba dole bane a karɓe shi akwai sharuɗa da ka'idodi da nau'o uka na kiyasi sai ka kuma cikin littattafai na usulul fiqh zaka ga wannan sosai insha Allah ta'ala to wannan shi ne abin da ya kamata mu faɗa game da abin da shi malam ya kawo don kada mutum ya ce abin nan kuma akwai zato ba ko ne yake haramun ba don Allah ya ce inna ba'dhu dhanni ithm sashen zato zunubi na banda zato wanda yake akwai dalilai da ka'idodi na shari'a sannan kuma hadisin daga cewa az-zannu dhanbun walau kana haqqu wannan ba wani ba hadisi bane ba wata magana bace wanda take ingantatta wanda za a danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zato zunubi na ko da ya kasance ko da ya kasance gaskiya wannan magana ba ba hadisi bace wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1046 fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ya ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a dan adam bai da wani abu sai abin da ya aikata suratul najmi aya ta 39 wa qad sahha abu ne kuma ya inganta fil akhbari a cikin labarai waɗanda an karwato kenan daga manzo sallallahu alaihi wasallam wuthulu sawabi sadaqa ladar isar lada wusulu isar ثواب الصدقه لا الصدقه والقراءه للقراءه والحج da yin haji wa ghairiha da wani su ilal mayyit zuwa ga matacci to ya an kai waɗanda abuwa ce ai matacci ana samun ladar su kuma a cewa Allah sallil insani illa ma sa'a yace kulna zamu ce fihi wujuhun akwai amsoshi daban-daban ahaduha na farko ma qala ibn abbas abinda ibn abbas yace radiyallahu anhuma Allah shi kare da shi da babansa wa alis sahabati asma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أنها منسوخة an shafe wannan wato hukunci bi kaulihi ta'ala inda Allah ya ce kinan wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum ko wa atba'nahum kinan a wata qira'a sannan kuma dhurriyyatuhum ko dhurriyyatihim alhaqna bihim dhurriyyatuhum ko alhaqna bihim dhurriyyatihim qira'o'i daban-daban an gane ko suratul tur waɗanda suka yi imani ma'ana dai muka biyo bayan zuriyar su ta biyo su da imani ko muka sa zuri'ar su ta bi su da imani suratul tur aya ta 21 kenan ma'anahu abinda ake nufi annahu shi Allah adkhala abna adkhala al-abna'a ya shigar da ƴaƴa aljannata aljanna bi salahil aba'i saboda wato kasancewa iyaye na gari qalu sun ka cewa hadha la yasihhu an gane ko wannan ba zai inganta ba li'anna al-ayatayn khabaru domin waɗannan ayoyin dukkan su labari na wala nashafil wala naskhafil khabar kuma shi ko labari ba a shafi shi wagga an cewa Allah sai insani illa ma sa'a labari ne Allah ke bayarwa dan adam bai da komai sai abin da ya aikata sannan kuma wagga Allah ba da labari yace walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum ko wattaba'atuhum dhurriyyatuhum alhaqna bihim dhurriyyatuhum ko alhaqna bihim dhurriyyatihim qira'o'i daban-daban labari ake basuwa waɗanda suka yi imani ƴaƴansu suka bi su za mu ɗaukaka darajar ƴaƴan wato mu kai su inda iyayensu suke to kaga wannan ai ba labari yake basuwa to ya za a ce kuma an yi nasu cikin akhbar to nan sai mu fahimci wani abu shi labari ba a shafe shi amma in akwai hukunci cikin labari to ana iya sha'i hukuncin wanda an ka fahimta cikin labarin yana da kyau mu fahimci wannan domin akwai lokacin da labari yake zuwa yana dauke da hukunci aya ta idda wallazina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra labari Allah yake bayarwa waɗanda suka mutu suka bar mata za su zauna matan su za su zauna wata hudu da kwana goma can a farko kuma shekara guda ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim to kaga yanzu duka waɗanda labari ake bayarwa kuma mu mun ce mata wadda matar da mijinta mutu idda za ta yi to kaga dole sai mun dauki na al-khabar ya zo ne bi sighatil amri wato al-hukm ya zo bi sighatil khabar labari ake bayarwa amma umurni ne ake bayarwa ja al-amr kenan bi sighati al-khabar to in ba haka ka fahimta ba kaga sai ka ce akwai matsala to nan dai al-muhimmu da wadan sun ka ce wanga ra'ayi da an ka kawo daga ibnu abbas suna cewa bai inganta saboda mi ko da ya tabbata ibnu abbas ya faɗi wannan ai labarai babu nasko cikin su sai dai in ba yana nufin nasko ba wani abu yake nufi daban kenan nan annasku inda mutaqaddimin lokacin na nufin at-taqyid ko at-takhsis an kebance hukuncin ne banda abin da ƴaƴa za su amfanuwa da shi banda abin da ƴaƴa za su amfanuwa da shi na iyayensu a aljanna ko ba haka ba ko ko nan ana nufin ba za su amfana da su a nan duniya ba sai dai in a can lahira to kaga sai ai taqyidin sa in ba haka ba kenan sai zamanto babu naskutun da ba hukunci hukunci bane الثاني نبي أن ذلك مخصوص shi wannan hukuncin da an ka faɗa na wa Allah salil insani illa ma sa dan adam bai da komai sai abin da ya aikata an keɓance shi bi qaumi ibrahim wa musa da mutanen annabi ibrahim da mutanen annabi musa alaihim salatu wassalam ya ce alaihim saboda mutum biyu ne kuma wajen shi na iya fara da mutum biyu bai ce alaihim salatu wassalam ba ina fata an fice ni ko kuma alaihim salatu wassalam alaihim zai kuma zuwa ga manzanni gaba daya alaihim wa ala nabiyina afdalu salatu wa atammu taslim sida da amincin Allah su tabbata a gare su kenan wa huwa hikayatun ma fi suhufihim wannan Allah yana bada labarin abin da ke cikin wato littafin annabi ibrahim kenan tun da an kira su suhufa ibrahim da kuma littafin annabi musa ita ce at-taura fa amma hadhihi al-umma amma al-umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam banda ita falaha ma sa'at abinda ta aikata yana gare ta wa ma su'iya laha da abinda an ka aikata mata nan sa'aba yana nufin tafiya ba an gane ko waja'a min ahli waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a na ana nufin sa'a shine mi shine wato aikatawa wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min da haka ya kamata dalibi ilimi ya hattara kenan saboda su sun kace wannan take banta ne su su su al'ummar da ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ita ce wannan hukuncin wato ya shafe ta don ya ce wa allaysa lil insani ma illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa domin an ce am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa allaysa lil insani ma sa'a illa ma sa'a kaga wannan yana daga cikin abin da an ka faɗa to amma cewa an keɓance wannan hukuncin da al'umma ta annabi Musa da annabi Ibrahim alaihim wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim ra'ayi ne wanda yake na da rauni الثالث نأكو أنه على ظاهره malamai suka ce akan zahirin shi yake dan adam bai da wani abu sai abin da ya aikata walakin du'a waladihi addu'ar da da zai yi ma mahaifinsa wa sadiqihi da abokinsa wa qira'atihi ma da karatun da za su yi musu duk da yake karatu shi wajen iyaye babu sabari amma a ce kai karatu ka bada wannan lada zuwa ga wani abokinka wannan akwai sabari tsakanin malamai wa sadaqatihi ma anhu da yin sadaqa anhu ga aboki ga iyaye wannan babu matsala ga aboki ma nan ma babu matsala kana yin sarka da sunansa min sa'ihi aidan yana daga cikin aikin shi mutumin da ya mutu don mi bi wasitati iktisabihi saboda ta fuskar ta dalilin hanyar iktisabihi lil qaraba ya samu yan uwantaka in babanka ne ko dan uwanka ne akwai zumunci awil sadaqa ko ko akwai abokantaka tsakaninka da shi awil mahabba ko ko akwai soyayya minan nasi tsakaninka da wani mutum bi sababi taqwa saboda kun so juna ne saboda tsoron Allah wal amali salih da aiki nagari kenan wannan imanin na asali da ya hada ku da soyayya don Allah ita saka samu wannan kenan wannan shi ma yana daga cikin aikinka domin ta dalilin imanin ka ne da kuma aikin da kuka yi nagari shi ya saka samu wannan to duk da yake wannan matsala ce mai faɗi kwarai da gaske zaka iske akwai abubuwan da kamar aikin haji ma aikin matacce aikin haji wannan wadansu abubuwa da wanda soci sun tabbatar da su yi masa sadaka to yin sallah ka ba mamaci ka ce ga raka'a biyu da ni a ba wani wadansu malamai suka ga ita sallah ba ce daga ciki kamar nafila kenan wasu kuma suna ganin ma sallan ma tana iya shiga cikin in ka ba da ladan amma in iyayenka ne ko baka ce a basu ba sai an basu domin kamar yadda cikin hadisi waladul arrajul min kasbihi domin ƴaƴanka suna daga cikin aikinka domin kai ka haife su kenan duk abin da su aikata na alkhairi kana da naka rabu ko sun ce sun baka ladan ko ba su baka wannan babu wata matsala ina fata an fahimci to amma wanda ba mahaifi ba wannan shine ake zancen sai an sanya niyya sannan kuma matsala ce akwai dan su abubuwa kamar layya wadansu malamai suna ganin cewa ita layya idan mutum ya bar wasiya ce a rinka yi masa layya wannan babu matsala in bai bar wasiya ba to kuma wannan wasu suna ganin ba za a yi masa layya ba wasu kuma suna ganin ba laifi mutum ya yi layya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma al'ummar salayya waɗanda suka gabace mu da waɗanda za su zo baya akwai dai maganganu na malamai karkashin wannan mas'ala kuma wannan mas'ala tana da faɗi kwarai da gaske kadiba cikin tafsirai daban-daban a karkashin wannan aya wa alaysa lil insani illa ma sa'a zaka ga bayanan da malamai wato suka gabatar kuma akwai bayanai daban-daban in kadiba cikin masail na fiqhu kan wannan mas'ala ina fata an fahimce ni kadiba cikin fatawa da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah karkashin wannan mas'ala ya kawo bayani mai yawa zaka duba kaga dalilai da abinda malamai sun kace ba dole bane sai ka ɗauki ra'ayin wani ko wani ka diba ka ga dalilan malamai ka ga wani ra'ayi ne ya dace a ɗauka akan daidai wallahu ta'ala a'lam to yan uwa musulmi wannan aya ita ma mai wannan littafi na dafku ihamil ittirab ya kawo ta zamu sake komawa a can a mas'ala ta 174 a cikin littafin dafku ihamil ittirab malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa allaysa lil insani illa ma sa'a dan adam bai da wani abu sai abin da ya aikata malam yace to hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja tadullu ala annahu tana nuna cewa la yantafi wa ahadun bi amali ghairihi wani mutum ba zai amfana ba da aikin wanin sa wa qad ja'at ayatun ukhra ita kuwa ta aya ta zo tadullu ala anna ba'd an-nas tana nuna cewa sashen mutane rubbaman tafa'a bi amali ghairihi tana yiwa ya amfana da aikin wanin sa وهي قوله تعالى itace fadar Allah subhanahu wa ta'ala walladhina amanu wadanda suka yi imani wattaba'atuhum dhurriyyatuhum kuma zurriyarsu tabbisu bi imanin da imani ta yi imani an gane ko suratul turi to sai Allah ya ce wa tabatum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum ko alhaqna bihim dhurriyyatihim kuma wa tabatum dhurriyyatuhum ko wa tabatum dhurriyyatuhum akwai kira'o'i daban-daban malai yace to faraf'u darajat darajatul aulad daukakar da darajar ƴaƴa da Allah zai yi ma'ana ƴaƴa suna wani mataki wanda bai kai na iyaye ba sai Allah ya dauki ƴaƴan ya kai su can sama inda iyayensu suke sawa'un qulna malam yace duk ɗaya ne in munci innahumul kibar su ƴaƴa ne manya waɗanda sun balaga aw sigar ko ko ƴaƴa kankana waɗanda ba su balaga ba bayan wato sun mutu su balaga ba kenan ba su da wani aiki mai yawa iyayen su ka samu kenan su a daukar da su wasu ka ce kenan manya ko ko kanana malam yace duk ɗaya dai ko munci manya ko kanana naf'un hasilul lahum shi dai amfanin ya tabbata ko ƴaƴanka ne kanana ko manya ko waɗanda sun ka balaga ko waɗanda su balaga ba dai amfanin da ya tabbata wa inna ma hasala lahum bi amali abaihim kuma wannan sun same shi ne ta fuskar aikin da iyayensu suka yi la bi amali anfusihim ba da aikin da su suka yi ba malam yace to ilam ka sani awwalan abu na farko annama ruwiya an ibn abbas abinda an karwato daga ibn abbas min anna hadha cewa wannan magana da Allah ya faɗa kana shar'an liman qablana yana daga cikin shar'u man qablana wato abin da ya shafi shari'o'in da suka gabace mu fa nusikha fi shar'ina amma cikin shari'ar mu sai an kaka a shafe wannan hukunci ghairu sahihin ba sahihi bane ba zance ne ingantacce ba bal a'aha ayatu ita aya wa allaysa lil insani cewa da Allah cewa allaysa lil insani illa ma sa'a dan adam bai da komai sai abin da ya aikata malam yace muhkamatun aya ce tana cikin aiki ba a shafe komai ba kama annal qawla bi annal murad bil insan kuma kamar waɗanda suka ce wai abin da ake nufi da dan adam khususul kafiri kafiri ne ake nufi ba musulmi ba ghairu sahihin aidan shi ma wannan zance ba ingantacce bane malin ya ce to wal jawabu amsa min thalathati awjuhin wannan aya za a bada amsa wato ta dama guda uku ko ta fuska guda uku na farko al awwalu na farko annal ayata ita wannan aya inna ma dallat ta nuna ala nafi milkil insani tana nuna kore mallakar dan adam ga aiki li ghairi sa'ihi wanda ba shi ya aikata shi ba walam tadulla amma bata nuna ba ala nafi intifa'ihi bata nuna kore amfanuwarsa ba bisa ayi gairihi da aikin waninsa li annahu lam yaqul domin Allah bai ce ba wa alla yantafi al insanu dan adam ba zai taba amfanuwa ba illa bima sa'a sai abin da ya aikata ba ai bata ce haka ba bata ce ba za ka amfana ba wa inna ma qala abinda ta ce wa allaysa lil insani kenan dan adam bai da allamu huna lil milkiya ba zai mallaki wani wato wani aiki ba wa bainal amrayni farqun zahirun malam yace in ka dibi wadannan al'amura guda biyu mallaka abu da amfanuwa da abu akwai bambanci li anna sa'yal ghairi domin aikin waninka milkun milkun lisa'ihi mallaka wanda ya aikata ne in sha'a in ya so bazalahu li ghairihi sai ya ba wani sa fantaba abi sai amfana fantaba abi dalika al sai wani ya amfana da wannan aikin wa in sha'a in ya so abqahu li nafsihi sai ya bar shi ga kansa kana da kaya in ka gada baka ba wani amfana da su ya dawo maka da abinka suna nan matsayin naka malam yace to duk da yake ladan an ce an ba wani kuma bazan ce a ce an dawo da ita wannan misali ne muka bayar ga al'amuran duniya wa qad ajma'a al-ulama malam yace malamai sun yi ijma'i alan tifa'il mayyiti mutacce yana amfanuwa bis salati alaihi idan an kai mishi sallah wa du'a ilahu akai masa addu'a wal hajji da hajji wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka mimma thabata lintifa'u bi amali al-ghairi fihi wanda kuma ya tabbata dan adam yana amfanuwa da aikin waninsa الثاني نبي وتسو malamai suka ce anna iman adh-dhurriyyati shi imani na dhurriya huwa sababul huwa sababul akbar wato imanin da dhurriya ta yi irin na iyayenta shine sababi mafi girma fi raf'i darajatihim na daukakar da darajar su idh law kanu kuffaran da dai su kafirai ne su ƴaƴan lama hasala lahum dalika ai ba za su samu wannan daukakar darajar ba tunda ba su ma shiga aljanna ba walle a ce a ƙara daukakar da darajar su fa imanul abdi imanin da bawa yayi wa ta'atuhu da da'arsa sa'ayun minhu aikin sani fintifa'ihi wajen aiki amfanuwa bi amali gairihi min almuslimin dan ya amfana da aikin wurin musulmai kenan sharadin sai sun yi imanin to tun sun yi imanin kenan kuma tanan sun ka samu wannan kama waqa'a fi salati fil jama'ati kamar yadda ya hadu a cikin sallah ta jama'a ko ya abku ko ya kasance shine waqa'a fa inna salata ba'dihim ma'a ba'd domin sallah wani wani wata jama'a wani mutum yayi sallah tare da wani kuma ce wata jama'a yatadaafu biha al-ajr sai a ƙara lada ziyadatan ala salatihi munfaridan a ƙara akan inda yayi sallah shi kadai in kai sallah kai kadai kana da lada daya in kai sallah ta da ku biyu ko ku uku kuna da lada 25 ko da bakwai to an ce 25 ko da bakwai sai ce to kai kajiya wai wani an ce 27 wani an ce 25 a'a in kun yi ta tsaf cike da sharuɗanta kun kai kololuwar ta ku samu 25 in kuma kun dan rage wani abu wajen khushu'i da ruku'i sai ku samu 25 kuma ko yana iya samun kasa da haka saboda ya danganta daga khushu'i ɗinka da tsoronka da halarta zuciyarka da yadda ka cika karatun da komai da komai ba wai sabari akwai cikin hadisi ba kai ne abu ka fahimta ba malam yace to watilkal mudha'afa wannan riban ya aiki intifa'ul intifa'un amfanuwa ne bi amalil ghairi da aikin wani sa'afihi musalli wanda almusalli mai sallah sa'afihi yayi kokari a cikin sa bi imanihi da imaninsa wa salatihi da sallarsa fil jama'ati a cikin jama'a inda bai sallar cikin jama'a ba da ba zai samu wannan ba wa hadhal wajhu malam yace abin da ke nuna wannan fuska ta amsa yushiru ilaihi qawluhu ta'ala abin da ke nuna shi fadar Allah subhanahu wa ta'ala wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin dhurriyyatu ta bi su amma da imani kenan ita ta yi imanin har ta samu wannan inda ba ta yi imanin ba da ba za ta samu wannan ba as-salisu na uku waɗansu malamai sun ce annas sa'ayan ladhi hasala bihi shi wannan aiki wanda ya tabbata da shi as-sa'aya nan ba ana nufin sa'ayi tsakanin safa da marwa wanda ake gudu na as-sa'ayi nan ana nufin aikin da kai alladhi hasala bihi raf'u darajatil auladi wanda ta fuska shine ya tabbata an ka daukar da darajar yaya laysa lil auladi ba aikin yaya bane kama huwa nasu qawlihi ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa qarara wa an laysa lil insani illa ma sa'a kinan dan adam bai da wani abu sai abin da ya aikata da kansa walakinnahu min sa'il aba'i sai dai aikin iyaye ne fa huwa sa'yun lil aba'i aiki ne na iyaye aqarra Allah uyunahum sai Allah ya sanya farin ciki an ce aqarra ainahu ya sanya idanunsa sun yi sanyi ko aqarra ainahu ya tabbatar da idonsa domin wato daga alƙararo ne ko alƙarru alƙarru shi ne sanyi to dama idan mutum yana farin ciki sai irinsa su yi sanyi hawayensa su yi sanyi idan yana cikin bakin ciki sai su yi zafi ko ko daga alƙararo ne domin tabbata abu abinda kake jin daɗin kallonsa sai idonka su tabbata abinda baka so sai ka kauda idonka to aqarra Allahu uyunahum Allah ya sanya musu farin ciki an gane ko kenan bi sababihi saboda wannan bai arrafa ilaihim auladahum sai Allah ya daukakar da ƴaƴansu li yatamatta'u don su ji daɗi fil jannati a cikin aljanna bi ru'yatihim su ga ƴaƴansu fal ayatu ita wannan aya tusaddiqu al ukhra tana gaskatar da wannan wala tunafiha ba ta kore ta domin tunda an ce illa ma sa'a sai abinda sun ka aikata to iyayen sun yi aiki to tunda su suka yi wannan aikin to sai Allah subhanahu wataala shi kuma dan ya ƙara musu falala tun da aiki ne suka yi sai ya ƙara musu daga cikin falalarsa saboda sun yi aiki malam yace to li annal maqsuda bir raf'i abinda ake nufi da daukakawa ikramul aba'i daukakar da ƴaƴan da an kai ikramul aba'i za a girmama iyaye ne lal aulad ba ƴaƴa ba fantifa'ul auladi amfanuwar ƴaƴa da aikin iyaye tabaun ya zama to taba'ina ya biyo baya ne wato kamar reshe ne ba asali bane fa huwa bin nisbati ilaihim to shi game da shi wato wannan daukakawar bin nisbati ilaihim game da abin da ya shafe su tafaddulun min Allah wato falala ce ta Allah alaihim bima laysa lahum abu ne wanda ba nasu bane kama tafaddala bidhalika ala alwildan kama yadda Allah ya wato ya bada falalarsa akan alwildan yara waɗanda ke cikin aljanna ya tufu alaihim wildanun mukhalladun wal hurul in da matan hurul in da Allah ya aljanna ba wata ibada suka yi ba wal khalqil ladina yunshi'uhum lil janna da mutanen da Allah zai halitta don aljanna ita kadai tunda ya alƙawarin sai ya cika aljanna da wuta sai ai mai aljanna wato nata mutane an gane ko dan duk falala ce an gane ko duk da yake wani hadisi ya zo ya ce za a yi wuta mutane a saka ta sai malamai suka ce a kuskure ne mai riwaya yi yan aljanna ne wato aljanna ce za a cika ba wuta ba tunda ita wuta ta riga ta cika wato ita aljanna ce za a yi mana ta mutane don saboda ta cika ko kuma wadansu sun tafi cewa a ko da an yi halitta an cika wuta su ba don su azabta bane mana ba za su ji zafin wuta ba saboda su karasa wata mace ne wani sun tafi akan haka amma da yawa daga cikin malamai suka ce kenan in dai azabtar da su za a yi to ai Allah ba zai zalunci ba suka ce abinda ake nufi na aljanna ne wani rawi ya yi kuskure ya ce wato na wuta ne malam ya ce to wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala ɗan uwa musulmi sai wato kuma kaga Allah ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi na Muslim idan dan adam ya mutu in qata amaluhu illa min thalath aikin sai zai yanke sai daga abubuwa guda uku sadaka mai gudana sadaqatin jariya an gane ko awwaladin salihin yad'u lahu kuma ko da wanda yake masa to wannan ko shari'a ta riga ta yi bayanin irin waɗannan da haka su kuma ƴaƴanka ko ko abin aikin da ka bari yana gudana kamar masallaci ko rijiya ko abin da ka bari ka ai wannan aikin ka ne ina fata an fahimce ni to da haka dai waɗannan abubuwan su za a fitar da su ba a cewa Allah salil insani illa ma sa'a saboda ga nasoshi sun tabbatar da su kuma dama wani rajul min kasbihi kamar da yazo kenan a nasi cewa ɗanka aina daga cikin aikin da kai ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam to eh da ko ilimin da ka bari ana amfanuwa da shi ko kuma wato abin nan abin nan ko sadaka mai gudana mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 47 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace ba'da ta'didin niqami bayan ya lissafo ta'did lissafo an-niqam niqma jam'i ne na niqma wato azabobin da yayi ya faɗi ya halakar da adawa an halakar da mutanen binginan sauran mutane dai wa annahu ahlaka adan ula wa thamud fama abqa wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha wal mu'tafikata ahwa fa ghashaha ma ghasha mu'tafika su ne mutanen annabi lutu kenan garuruwan su da aka juyi daga afika ne wato wato an juyar da abu al ifku kenan abinda an juyar da shi shi yasa ƙarya shi ma wato ifku ne domin an juyar da wato magana akan yadda take to sai an ka ce fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara da waɗanne ni'imomin ubangijin ka ne tatamara kake shakka suratul najmi aya ta 55 wal ala'u su ko ni'imomi an ni'amu ai ni'ima ai an ka ce al ala'u ni'imomi ake nufi to kuma halakar da waɗannan mutane ai ba ni'ima bane malam yace kulna zamu ce inda ma qala subhanahu abinda yasa Allah ya ce ba'da ta'didin ni'ami bayan ya lissafa ni'imomi wa niqami da kuma azabobi ya ce to wa ni'amu ni'amun lima fi haminar zawajiri wato kenan ni'imu wato ya kamata a ce an niƙamu ne wa niƙamu su ko azabobi ni'amun ta kwata fuska ni'ima ce lima fi ha minar zawajir domin akwai tsoratarwa kan wani ya aikata irin wannan aiki wal mawa'id da wa'azi fa ma'anahu kenan abinda ake son a ce fa bi ayyi ni'ami rabbika kenan da wace ni'ima ta ubangijinka addallati ala wahdaniyati yau da suke nuna Allah shi kadai ne domin wanda sun ka kafirce ya azabtar da su kuma ba wanda sai hana haka wannan yana nuna Allah shi kadai ne mai iya tafiyar da komai yace to da wace ni'ima ce addallati ala wahdaniyati yau da take nuna kadaicin Allah shi kadai ne a zatinsa da sifofinsa da sunayensa da aikinsa ya walid ibn tashukku kake shakka ya walid ibn mughira ya kai walid dan mughira kenan wanda sun kai nufin kamar walid dan mughira ake nufi ko kuma duk wanda ya saurare ayat fa bi ayi ala'i rabbika kai mai saurare ko musulmi ko kafiri ta tabara to shi wanda ke shakka musulmi bai shakka kafiri ne yake yin shakka to anan dai abinda ake son a ce kenan nan an yi zancen ni'ima domin ko kuma abinda malam yake son ya ce duk wani mutane da Allah halakar ai ya ce a dauki wa'azi in abu na gari na kunu mu'tabirin qabla an takunu ibra ko kasance masu dokan wa'azi kafin ku zama to gari ku za a dokan wa'azi laraba suke cewa as-sa'idu man itta'adha bi ghairihi wanda adda rabo da arziki da hankali da tunani shine wanda ya dauki wa'azi da wani sa wani yayi wani abu bai bai kyakkyawan karko ba shi ko sai nisance shi shine as-sa'id shi wancan ƙarya ta riga ta ƙari to Allah kai mu da tsari kenan nan ko kuma a ce a'a Allah ya ambaci ni'imomi tun farko sannan kuma ya ambaci mi ya ambaci wato abin nan azabobi to nan sai ce fa bi ayi ala rabbika tatamara nan zancen ni'imomin da Allah ya ma sauran bayin shi ba wanda isa ya shakka akan su su annabi Ibrahim da annabi Musa da an ka faɗa ko kuma ce a'a ko wace ni'ima da Allah yi tana tare da wato bi Allah ya yi ni'ima ga annabi Musa ma'ana ya tseratar da shi ya hallakar da Fir'auna to ga Fir'auna shi azaba ce ga annabi Musa ni'ima ce to wace ni'ima kake shakka da ni'imar da Allah ya ma annabi Ibrahim ya tseratar da shi daga wuta kuma ya tseratar shi daga makiyansa kuma ya ci nasara su suka sha azaba shi ko sha ni'ima to wace ni'ima ce za ka kai shakka annabi nuhu an tsiratar da shi an halakar da mutanen shi shi ni'ima Allah subhanahu wataala ya mishi to kenan fa bi ayi ala'i rabbika tatamara da wace ni'ima zaka yin shakka an tsiratar da annabi lutu wannan wanda aka ce wal mutafika an tsiratar da annabi nuhu an halakar da adawa an tsiratar da wato annabi hudu to wace ni'ima ce kake shakka cikin su kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ana iya wato tsiratar da shi ya samu ni'ima a halakar da waɗanda ba su yi imani da shi ba kamar yadda abin ya faru a Badar kenan wannan ta rayuwa shi yasa an ka kawo ala'i rabbika ta tamara an ka hankalta ma janibin annabawa da ni'imar da suka samu ba sai an hankalta ma waɗancan ba waɗanda suka bijire ma Allah ɗan uwa musulmi suratul najmi ta kai ƙarshe a cikin waɗannan littattafai guda biyu na ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah ya bamu iko ya bamu dama za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh